نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله فإن الأسرة التي أكرمه الله تعالى بزوجة وأم صالحة تعرف حدود الله وحقوق زوجها لا شك أنها ستكون من أسعد الأسرة وأنجحها فقد جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع متاعها المرأة الصالحة الحديث أخرجه مسلم عباد الله إن من توفيق الله للرجل أن يوفقه لزوجة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه تكون رفيقة دربه ذات خلق كريم تسره إذا نظر إليها وتحفظه في, في نفسها وماله وذريته محصنة في تربية أولادها فالمرأة في هذا الزمن هي الحصن الحصين للأسرة هي الحصن الحصين للأسرة المسلمة إذا وفقها ربها لحماية بيتها قال صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة المرأة السالهة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني الحديث أخرجه ابن حبان والحاكم والطبراني أيها المسلمون وللزوجة الصالحة التي يرغب فيها الرجال صفات ومنها أولا الحرص على الدين وطاعة الزوج في غير معصية قال صلى الله عليه وسلم إذا سلت المرأة خمسها وسامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت الحديث أخرجه أحمد في مسنده ثانيا إدخال السرور على الزوج وأهل البيت قال الله سبحانه وتعالى في تنزيل محكمه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ثالثا التجمل والتزين له سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير قال صلى الله عليه وسلم التي تسره إذا نظر وتطو- وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسه في نفسها ومالها الحديث أخرجه النسائي رابعا ساحبة القلب الطيب المألوفة وكثيرة الأولاد كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القرده أحمد خامسا الحافظة لأسرار بيتها وزوجها كما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأتي وتفضي إليه ثم ينشر سرها الحديث أخرجه مسلم والحديث ينطبق على الرجال والنساء سادسا القيام بمسؤولية البيت والزوج والأولاد قال الرسول صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها الحديث أخرجه البخاري سابعا إذا غاب الزوج عنها حفظته وحفظت ماله وعرضه وأولاده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بخ- بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة إذا نظر إله- إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته في ماله الح- الحديث أخرجه آه، أبو داود في السنن عباد الله فمن صفات الزوجة الصالحة التي يرغب فيها الرجال ثامنا المسارعة إلى طلب مرضاة زوجها إذا أغضبه شيء فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم بنسائكم في الجنة قلنا بلى يا رسول الله قال ودود ولود إذا غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغ- بغمض حتى ترضى الحديث أخرجه الطبراني تاسعا إعانته على فعل الخير من بر وصدقة وإحسان ودعوة ومشورة ونحو ذلك وخير مثال عن ذا على ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن وفي مقدم وفي مقدمتهن وفي مقدمتهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها حيث وفق وقفت معه بنفسها ومالها وآزرته ونثرته وآمنت به رضي الله تعالى عنها محبتها لزوجها وهذا الحب أحد الأسباب القوية في بقاء العلاقة الزوجية وديمومتها وهو أمر فطري يجعله الله في قلبي الزوجين لجعل الحياة الزوجية سعيدة هانئة مستقرة قال الله سبحانه وتعالى كما قدمنا وجعل بينكم مودة ورحمة وأخيرا خدمة زوجها وخدمة الضيوف في ضيوفه في حدود المعروف فهذا أحب الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنته فاطمة طحنت بالرحى وسقت الماء حتى تقطعت يداها وخ- وخشوش- وخشوشنت مما جعلها تطلب من أبيها صلى الله عليه وسلم خادما فيدلها على أفضل من ذلك وهو الذكر عند النوم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوانا مسوء البركة إن شاء الله تعالى خطبر متيوم za ta mai da hankali ne game da almar'atu saliha za mu tattauna akan wace ce almar'atu saliha mace ta gari kowanne uba yake fata ‘yarsa ta kasance irinta irin macen da kowanne miji yake fata mai ɗakinsa ta kasance irinta domin mace ta gari haske ce a cikin rayuwa ci gaba ne a cikin al'umma alkhairi ne a cikin mutane gaba ɗaya duk inda aka samu mace tagari to za a samu ‘ya'ya tagari za a samu miji nagari ƙarƙashin mace tagari ake samun duk wani ɗa nagari nagartacce da al'umma suke alfahari da shi ƙarƙashin mace tagari ake samun miji nagari wanda yake taimako yake ba da gudunmawa don ci gaban al'ummarsa dan uwana masu albarka duk inda kaga wani namiji mai nasara a rayuwarsa ka duba bayansa akwai wata mace da ya jingina da ita ko dai babarsa ce ko matarsa ko wata gwaggwansa da ta tsaya masa a rayuwa saboda haka wannan huduba saƙo ne na musamman daga kan wannan mambari mai albarka zuwa ga iyaye maza don su isar da wannan saƙo zuwa ga ‘ya'yayensu da matayensu da ƙannansu la'alla mu samu mafita daga cikin irin abubuwan da muke ciki na taɓarɓarewar tarbiyya da lalacewa al'amura domin duk inda kaga tarbiyya ta lalace al'amura sun taɓarɓare to ka je ka duba gidaje za ka samu akwai ƙarancin annisa'us salihat duk inda aka samu nagartattun mata insha Allah ta'ala yaran da suke fitowa daga gidajen nan yayaye ne nagari Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara mana dan uwana masu albarka lallai mu sani cewa dukkanin wani iyali ko wani family da Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama shi gari uwa nagartacciya wacce ta san iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala ta san haƙoƙin mijinta a kanta to ko shakka babu wannan family ɗin zai kasance daga cikin mafi tsadar family mafi farin ciki da annashuwar family mafi rige-rigen family ɗin da kowanne mutum yake ƙoƙari ya je sami iri daga gare shi an samu mataye nagari ne a cikin family annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a cikin hadisi ingantacce wanda sahabi abdullahi dan amur dan as Allah kara musu yarda shi da mahaifinsa ya fitar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah lallai duniyan nan gaba ɗayanta dan wani jin daɗi ne dan kaɗan ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama duniya yan uwana masu albarka gidan maleji ne gidan jalautawa ne duniya ba gidan jin daɗi ba ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ɗan wani jin daɗi ne kaɗan a cikin duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wa khairu mata'iha mafi alkhairin jin daɗin da aka faɗa a cikin duniya ita ce almar'atu saliha samun mace ta gari sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da imam tabarani ya fitar da shi daga sahabi anas dan malik Allah ya kara masa yarda annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yake famu labari cewa a lallai daga cikin al'amuran da suke jin daɗin rayuwa ne morewar rayuwa ne akwai wasu abubuwa guda hudu arba'un minas sa'ada wasu al'amura guda hudu suna ɗaya daga cikin ɗan abin da za ka ɗan iya jin daɗi da shi a rayuwarka ta duniya mun ci tsara tabbata a gare shi faɗa uwana masu albarka ita ce almar'atu saliha mace ta gari in ka same ta hankalinka zai kwanta za ka samu nutsuwa al'amarinka za su tafi straight ba tare da karkacewa ba na biyu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace akwai yalwataccen mahalli gurin zama yalwatacce ba kuntatacce ba na uku shine makoci nagari ka samu makoci nagari ba makoci mutumin kawai ba da zai rinka rigima da kai na sa maka ciwon kai wannan shi mana ɗaya daga cikin arzikin da ka samu na rayuwa ba ka da damuwa kenan a cikin rayuwarka na hudu na ƙarshe shine almarkabul hani abin hawa wanda yake lafiyayye mai kyau ba wanda zai rinka wahalar da kai ba ka fito zaka tafi aiki sai dai ka kare a gareji ka yi tsakiyar hanya babur ɗinka ko motar ka ta tsaya ta ce ba ta san wannan ba sai dai ka bar ta anan ka karasa a kafa ko kuma ka samu bashin ɗin haya ka tafi a kansa sannan cikon hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce na daga cikin arba'un min shaqawa rashin arziki na rayuwa da rashin jin daɗin rayuwa shine kishiyoyin waɗannan abubuwan mace wacce ba ta gari ba abin hawa mara kyau gurin zama ƙuntatacce da makoci mara kirki kaga waɗannan abubuwan to suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa mutum ya rinka tafiya yana zance bai san abin da yake faɗa ba saboda matsala Allah ya mana tsari da su dan uwana masu albarka har yanzu dan fito mana da ma'anar mace ta gari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake gaya mana cewa duk mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da mace ta gari idan Allah maɗaukakin sarki marrazaqahu Allahu ra'atan salihatan wanda duk Allah ya azurta shi da mace ta gari annabi ya ce faqad a'anahu Allahu ala shatar dinihi to Allah ya taimake shi Allah ya masa tagomashi a ɓangare guda a rabin addininsa Allah ya ba shi rabin fi shatarin baƙi sai ya tsoraci Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki a sauran rabin amma rabin addininsa Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi ya ba shi mace ta gari samun mace ta gari zai taimake ka wajen addininka samun mace ta gari zai taimake ka wajen kasuwancinka samun mace ta gari zai taimake ka wajen tarbiyyarka samun mace ta gari zai taimake ka wajen alakar ka da yan uwanka da makotanka da abokan arziki duk mace ta gari tana hada alaka ka da waɗannan abubuwa wanda kuma kishiyarsu duk waɗannan abubuwan da na faɗa samun mace da ba ta garba wallahi da sai ta tarotsa maka waɗannan abubuwa Allah kiyaye ɗan uwana masu albarka lallai mace ta gari da kowanne namiji yake burin kasancewa tare da ita a rayuwarsa tana da wasu siffofi da dama da malamai suke ambata zan ambaci wasu daga ciki a cikin wannan hudu ta mai albarka na farko ya kasance mace ta gari ba ta zamtowa almar'atu saliha sai ta kasance bin addinin Allah maɗaukakin sarki da ɗa'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam sau da ƙafa tana ƙoƙarin kallon me Allah yake so ta bi me Allah baya so ta bashi mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi ta makalkale shi ta kankame shi mai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsoratar ya zajjarar ta guje shi sai mace tagar ta kasance haka sannan kuma ta kasance a ɗaya ɓangaren mai biyayya ce ga mijinta biyin ta haɗa ga biyayya ga Allah ga biyayya ga mijinta idan ta yi biyayya ga Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai subhanahu wata'ala sai ta bijirewa mijinta ba almar'atu saliha bace dan uwana mai albarka hakanan idan ta biya wa mijinta tana saban Allah ba almar'atu saliha bace shi sa Allah subhanahu wataala ce fasalihatu qanitatu hafizatu lil ghaibi bima hafizallah fasalihatu in kana so ka san suwaye nagartattun mata sai Allah ya ce qanitatu sune masu da'a da bi malam abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yake cewa sune almuti'atu li azwajihinna masu biyayya ga mazajensu bayan sun yi wa Allah madaukakin sarki da ya halicce su biyayya sai Allah madaukakin sarki kuma ya dora musu biyayya mijinsu kuma sai suka bi sune qanitatu hafizatun lil ghaibi masu kiyaye kansu a lokacin da ba wanda yake kallon su daga su sai Allah da ya halicce su ba sa saba wa Allah maɗaukakin sarki ba sa cin amanar mazajensu lokacin da suka keɓanta suka wafinta babu kowa daga su sai Allah subhanahu wata'ala waɗannan su ne almar'atu an nisa'u salihat kamar yadda malam Abdullahi dan Abbas ya fassara mana shi sa ƴan uwana masu albarka mu sani cewa wallahi duk sallan mace duk azuminta na nafila da kiyamun lailinta da sada zumuncinta da duk wata nagarta da za ta yi matuƙar mijinta baya jin daɗinta zai faɗi magana ta mayar masa zai umarni ta ce ba za a yi ba zai hani ta ce sai na yi to da nasin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisin da imamu ahmad ya rawaito ya ce idan sallatil mar'atu khamsaha idan mace ta yi sallolinta guda biyar da Allah ya wajabta mata wa samat shaharaha ta azumci azuminta na ramadana da Allah ya farlanta mata wa hafizat farjaha ta kiyaye farjinta bai isa ba fa sai annabi ya ce wa ata'at zawjaha ko ba'alaha sai ta yi wa mijinta biyayya sannan ita shika shika musulunci nata suka cika ko da ta yi sallah ta yi azumi ta yi zakka ta je aikin haji ta yi kalmar shahada ba biyar ba kenan to ita akwai na shidanta wa ata'at zawjaha sai ta bi mijinta wallahi to daga duk yadda zaki wa mijinki duk yadda zaki ba Allah subhanahu wataala Allah da ya ce ki bi shi kuma shi ya ce ki bi mijinki saboda haka bin sa bin Allah ne a wajenki yi masa tawaye yi wa Allah da ya halice ki ne tawaye to daga daga cikin abin da ake ga ita ce tana mijinta biyayya daga cikin biyayya wa miji shine ba za ta kawo masa duk wanda bai yarda da shi gidansa ba ba za ta shigo da duk wanda bai amince ya shigo gidansa ba kowane ne kuwa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hajjin ban kwana ‘yan uwana masu albarka akwai bakhandam ya rukuɗa ba da gabatar shamila kuma kafiya sallallahu alaihi wasallam daga ciki abin da ya gaya wa mataye da yawa maza wasici akan mataye sai ce da mutanen da suke wajen wala kuma alaihinna Allah yi waƙina فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kuna da haƙƙi ku mazaje akan matayanku kada su shigo muku da kowanne irin mutum ne kan shimfiɗa ku wanda ba ku yarda da shi wanda ba ka so malamai suka ce abin da ake nufi da shimfiɗa na shine gidanku haramun ne ba daidai ba ne mace ta shigo da shi cikin gidanta mijinta bai amince ba wannan na ɗaya daga cikin abin da ke kashe aure a halin yanzu na ɗaya daga cikin musiba da ake ciki yanzu wani bawan Allah yake gaya min cewa matarsa ta aure wai abokin business ɗinsa ne ya zo ya same shi a cikin gidansa akan kujerarsa an girka masa abinci yana ci ya zo na suna ta hira matarsa ta aure ya zo ke ban labarai ce to kuma kai mai kai mai ka aikata kun ga wannan cin amana kenan wannan wallahi ba almar'atu saliha ba ce haka nan ba za ta fita daga cikin gidanka ba sai da izininka duk macen da mijinta zai ce kar ki fita ta fita ko kuma ka fita ita ma ta mai da kafa ta fita ba da izininka ba wannan laisat minan nisa'is salihat ba ta cikin magartattun mataye da addinin musulunci da al'umma duka suke alfahari da su irin matar da kowane namiji yake buri ya samu kamata barka abu na biyu daga cikin siffar mace ta gari an ta kuna shakiratan sabiratan ya kasance mace ce mai godiya ga Allah subhanahu wata'ala sannan da gode alkhairan mijinta sannan kuma mai haƙuri ne game da wasu abubuwa da za su bujiro tsakaninsa da ita don waɗannan siffofi guda biyun uwana masu albarka suna cikin abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ambata mana suke kai mataye cikin wuta rashin godiya da rashin haƙuri duk abin da mijinta zai bata na wata take kallo ta daban duk abin da mijinta zai kawo bai mata ba tana kallon wanda ya fi nata ne kawai matayen sahabbai da magabata Allah ya ƙara musu yarda daga cikin abin da ya kamata mata musu koyi da su mace duk lokacin da mijinta zai fita dan neman halak ɗaya da shi take ta ce yawon Allah ka samo mana halak musa a cikinmu ta ce masa za mu iya haƙuri da yunwa amma ba za mu iya haƙuri da zafin wutar jahannamar Allah maɗaukakin sarki ba wannan ita ce mace ta gari mace ta gari ita ce wacce mijinta zai so mata abu kaɗan bai kai ba ballantana ya kawo ya mace sai ya naira ɗari biyu da hamsin ya ɗanga yalo ko ɗata ya kawo mata in ta fara godiya da addu'a shi kansa sai ya ji wani iri sai ka ce mene muke saboda Allah in aka samu mara godiya zai so mata abin dubu hamsin amma ta ce ita ba irinsa take so ba wannan ba mace ta garba ce annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a cikin hadisin musulmi ya ce an nuna min wuta mafi yawancin 'yan wuta na ga mata ne ɗaya daga cikin mata ta miƙe ta ce rasulullahi me yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kuna yawan kai ƙara da ƙorafi ba rashin haƙuri kenan sannan kuma a takfurna shakat wa takfurna ashina kuna kuma butulcewa miji annabi ya faɗo ta magana mai tsada yace lau ahsanta ila ihdahunna dahran ثم رأت منك شيئا لقالت ما رأيت منك خيرا قط inda za ka tsawon zamani kana kyautata mata duk abin da ka samo kanta yake karewa wallahi rana ɗaya inda za ta ga wani abu mara kyau tattare da kai irin waɗancan wanda ba almar'atu saliha ba sai ta ce me ka taɓa min a rayuwata dama me ka taɓa min kai ne cinta ba kai ne shanta kai ne tufafinta kai ne asibitinta kai ne unguwarta amma me ka taba min kaga wannan kalmar kai kaburat kalimata e ba ta da kyau wannan kalmar kwata kwata Allah ya kiyaye mu to lallai mace tagar ba ta zama mace tagari sai ta kasance mai godiya ga alkhairi karami da mijinta zai mata mai haƙuri game da abin da mijinta zai mata kamar yadda kullum iyaye suke faɗa zaman aure dan haƙuri ne albar'atu saliha a cikin rayuwarta sai ta samu farin ciki da nutsuwa a cikin zuciyarta ɗan uwana masu albarka daga cikin siffar mace ta tagari ita ce alhafizatu li asrari baitiha wa zawjiha me ɓoye sirrin gidanta ne da sirrin mijinta kaga mace mai surutu da yaɗa mijinta da ɗaukar zancen gidanta ta fita da shi wannan ba ta cikin almar'atu saliha dan uwana mai albarka aure yana buƙatar sirri kai ba ma aure ba duk rayuwa tana buƙatar sirri ballantana aure zama mafi tsada a cikin zamantakewa tsakanin mutum da mutum shine zaman aure lallai ya kasance kina da sirri tsakaninki da mijinki na sha buga mana misali abin takaici yan uwana masu albarka yanzu a cikin adaidaita sau wallahi sai dai ka ji mace tana bada labarin mijinta a cikin adaidaita sau ta haɗu da wuta bata santa ba ita ma bata santa ba amma sai ta tana bada labarin mijinta tana zagin sa a layin asibiti tana bada labarin mijinta a kantin kwari ta je siyayya tana bada labarin mijinta a wannan ba al'amartu saliha ba ce ko ganin ta kai da wata yarinya budurwa ta maka to kaka aure wannan budurwa dan zaka samu matsala kai ma zancen gidanka za a dauka a kai shi wani wajen dole mace ta kasance mai iya rike sirrin mijinta mai iya rike sirrin gidanta hatta iyayen da suka haife ta sai abin da ya zama dole ya ta dauka ta kai musu sai abin da yake ya shafe su ya zama dole yan uwana masu albarka kowanne mutum akwai irin matsayinsa a wajenka akwai irin zancen da ya kamata ka tattauna da shi ka fahimci wannan in kana so ka fahimci rayuwa ka fahimci wannan kana so ka ribaci rayuwa zaka jawo gaba da kiyaye tsakanin iyayenka da yan uwanka da matarka kai zance tsakaninka da matarka ko abinda bahaushe yake cewa ku tona abin ku binne ba wanda ya sani sai ka tsana cewa ai wance da wani ba a jin kansu haka ne ba a jin kanku amma ba matsala a wallahi akwai matsala iya cin hatsi ne kawai haka ake so akwai matsala wanda da wanda ba a jin kansu mahaifiyarka za ta rinka san yan matarka me yasa saboda ta rike mata ɗanta amma duk lokacin da zaka zo ka ce ah wallahi babu wancan ta yi min kaza ko ita ta ɗaukan san ka kai wajen babanta ko babanta wane ya min kaza wannan irin kallo mahaifinta zai rinka maka wannan irin kallo mahaifiyarka ko mahaifinta zai za ta rinka mata to ka ku kuki ashe mu muke haɗa rigimar ma galibi tsakanin iyayenmu da matayenmu mata su suke haɗa rigima galibi tsakanin iyayensu da mazajensu a riƙe sirri annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce ya ce mafi sharrin matsayi da mutum zai samu a gaban Allah ranar tashin alkiyama mafi sharrifa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce shine matsayin da mutum zai kai ya je ya yi wani abu da matarsa ya biya bukatarsa ko ita ta biya bukatarta da shi sannan ta waye gari ko shi waye gari yana tona asirinta ko tana tona asirinsa annabi ya ce kaga wannan yana daga cikin mafi sharrin matsayin mutum a ranar tashin alƙiyama a gaban Allah madaukakin sarki Allah baya san irin waɗannan ta kai ta kawo yanzu mataye suka tauna hatta lamarin kwanciya tsakaninta da mijinta ga ƙawayenta saboda ballagazanci da gidadanci da rashin wayewa haramun ne haramun ne haramun ne lokacin da kike gaya mata sirrin mijinki irin wannan abin da yake ɗarsuwa a zuciyarsa ita ma daban ne kin tafi kin gama ita kuma ta, ta fara bibiyan mijinki kuma kice ta ci amanaki ke kika ci amana kanki da kanki dan uwa rike sirri yana ɗaya daga cikin abin da ake bukata dan uwa na masu albarka daga cikin siffar mace ta gari da ake so kowanne namiji ya nema kowanne namiji ya sami irin ta shine mace ce wacce take kiyaye kanta take kiyaye iyalinka take kiyaye dukiyarka in ba ta nan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mafi alkhairun mata ita ce matar da idan ka kalle ta zaka ji daɗi me yasa zaka ji daɗi saboda kai ta yi kwalliya ta sa ka masa a'a ba wallahi ba haka bane dan uwa akwai kwalliyar a jiki akwai taba adam a jiki amma idan ta tashi magana magana ce mai daɗi in za ta kalle ka kallo ne mai daɗi in za ta kawo maka abu kawowa ce mai daɗi duk abin ta kuma yana ta mai daɗi ba wai kawai kwalliyar bace dan uwana mai albarka ta saba maka kwalliya amma kai magana ta murguda maka baki da Allah ya ga kyan wannan kwalliyar za ta yi maka ado duk adon da kake so amma da kai magana za ta mayar maka in ka faɗi sai ta gaya ma biyar na ruwanka da wannan kwalli saboda haka ba wai kallon kalliya bane kadai annabi ya ce idan ka umarce ta za ta bi ka idan ba ka nan kai tafiya ko ka tafi kasuwa ko neman arziki sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai ta kiyaye maka kanta ta kiyaye maka ƴaƴanka ta kiyaye maka dukiyarta almar'atu salihah kenan Allah azarta mu da su ‘yan uwana masu albarka daga cikin siffar mace ta gari wacce ya kamata kowace mace ta yi koyi da ita shine taimakon mai gidanta da taimakon mijinta a wajen aikin alkhairi wajen sadaka ne wajen kyautatawa ne wajen da'awa ne idan mijinta mai da'awa ne wajen likitanci ne idan mijinta likita ne ta fahimce shi ta fahimci aikinsa wajen injiniyarancinsa idan injiniya ne mijinta duk yanayin mijinta tana kallo kuma ta bashi uzuri yadda ya kamata sannan duk wani bala'i da ya taso masa idan ya zo gunta zai samu relief ne ba zai samu ƙarin bala'i da masifa ba ne koma koma wajen na na khadija bintu khuwailid uwarmu Allah ya ƙara mata yarda lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dawo daga daga garu hira mala'ika jibril ya bayyana masa a siffarsa annabi bai taba ganin irin wannan ba hankalin annabi ya tashi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida yana zammiluni zammilu alillabe ni alillabe ni laqad khashitu ala nafsi ina ji wa kaina tsoro ta lullube shi har sai da ta tabbatar duk wannan tsoron da firgici ya bar kansa sannan ta tashe shi ta ce wallahi Allah bai taba tuzarta ka ba dan kai mutumin kirki ne ta ce kana sada zumunci kana ɗaukan nauyin marashi duk bala'i idan ya tunkaro mutum kai kake zuwa ka sa irji ka tare ka siyi faɗan sallallahu alaihi wasallam kana tanad kana tanadin abin da baki da matafiya za su samu tace wannan ɗabi'un da kake Allah ba zai tozarta ka ba tace akwai yayana waraqatu bin bin nawfa ina ne mu je in kai shi wajen ka yayi addinin kiristanci lokacin jahiliya ku duba yadda take tarayyar mijinta ƴan uwana masu albarka hankalin annabi ya kwanta ya dawo cikin hayyacinsa tsira da aminci tsara tabbata ga duk ya manta da abin da ya faru ta kai shi waraka ya ga masa maganganu mai daɗi ya ce wallahi da ina nan lokacin da Allah zai aiko ka da sai na karɓi wannan addini naka sai na taimake ka kun ji albaratu saliha kenan Allah ya ji kanna na Khadija Allah ya ƙara mata yarda shi sa ta samu falalar da babu wata mace a doron duniya da ta samu tun tana duniya tana tafiya Allah maɗaukakin sarki ya aiko jaka da mala'ika Jibrilu ba ma ordinary jaka da aka aiko ba mala'ika jibrilu annabi yana zo na mala'ika jibrilu ya dare ce gana na khadija nan Allah ne ya aiko wanda daga sama bakwai ya ce in ce yana gaishe ta ni ma ka rabata wa gaiso ka ce ni ma ina gaishe ta ya rasulullah nana khadija bintu khuwailid Anas dan Malik mahaifiyarsa ummu sulaim Allah ya kara mata yarda ta yi wani abin da mata ya kamata su koyi yan uwana masu albarka lokacin da dan gidan abu talha ya rasu wani yaro ne abu talha yana matukar sansa dan karami sai ya rasu un musulmi ita ta ɗauki yaron ta yi masa wanka ta gyara shi ku duba mace ta gyara shi ta yi masa duk abin da ake wa mamaci sai ta samu wani bangare daga cikin gida sai ta aje yaron ta ce da mutanen gidan dan Allah kada wanda ya gawa miji na rasu ni nake so in fara gaya masa ku duba mutuwa fa kuma ɗanta ne ita ta haife shi amma saboda ta san alaƙarsa da yaron tana so ta isan masa saƙo lokacin da zai fahimta ba lokacin da ke cikin tashi hankali ba yana can yana neman abincinsa ya dawo ta kawo masa abinci ya zauna ya ci duk bai san abin da ake ciki ba ta yi kwalliya ta shirya ta kimtsa tsaf ya gama cin abinci har sai da ya ji a matsayinsa na namiji a matsayinsa na namiji yana buƙatar matarsa ku duba da an yi mutuwa ba a lokacin sai da ya taki matarsa suka gama abin da za su yi sai ta ce masa ya abu talha zan tambaye ka mutane ne suka kawo maka aran abu suka zo karɓa kayansu mai za a yi ce a to nawa ne sai in ba su kayansu ta ce to Allah baka aran ɗa kuma ya karɓa kayansa yanzu kai kana can wani wani ɗan dako ne yana kori ya ɗauki dila wani yana ƙasa yana haƙar rijiya matarsa za ta kira shi a waya ta kurma ihu ta ce wane ya kare ta sama ihu ta ce wane ya mutu wallahi shi sawan lokacin wani sawan aga mutum sai ga zuciyarsa ta buga sai a ce mutum ya faɗi to da zafin rana zaka ji ko da zafin ɗaukar kaya ko da zafin arija ko da zafin sakon wanne zaka ji almar'atu saliha ita ce take zaben lokacin da ya kamata wajen isarwa da mijinta sakon da ya kamata kunnen sai je zuwa gare shi almar'atu saliha kenan abu na ƙarshe uwana masu albarka daga cikin siffofin mace ta gari shi ne yin hidima wa mijinta yin hidima da mijinta da wanda suke da alaƙa da shi duk abin da yake hidima ne ta cikin gida wannan abin da aka sani urfan aiki ne na mace haka mata yin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba su ne post ladies ba akwai post ladies da suka kai matan manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata na na'isha tana kwaba kulli da kanta ‘yar manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wacce ya fi so sama da kowa ya ce fatima wata tsoka ce daga jikina aiki take dutsen nika take turawa dutsen nika irin na da take amfani da shi take abin da shi ta yi girki sai da hannunta ya kanta ya tsatsage saboda aikin gida na na fatima ‘yar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta aiko ta ce da Allah a taimaka mata da mata hidima hadimi take so bawa take so da rinka taya ta ba wai ta daina ba a'a ya dan rinka taya ta dan aikin ya ragu annabi ya ce ku je ku gaya mata in za ta kwanta ta rinka subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 34 shikenan babu hadimi yar manzon Allah kenan ira da aminci tsara tabbata a gare shi almar'atu salihah ita ce matar da ta yadda ita mace ce ta yi playin rol irin na mace ba ta ɗauka ita namiji ce sai ta fita ta yi gogayya da maza ba ta ɗauka ita namiji ce sai ta fita duk abin da namiji yake ita ma ta yi wanda ba almaratu saliha bane ɗaya daga cikin abin da ya ja mana matsala a cikin society din mu kenan namiji ya fita mace ma ta fita waye zai zana kula da yara ba laifi bane mace ta yi karatun boko ba laifi bane mace ta yi aiki amma yadda matayenmu duka aka baza masu duka sai ka samu gida kaza da wahala kaga matan duk ma'aikata ne tana da 'ya'ya uku ta fita tun karfe takwas ba za ta dawo ba sai karfe ɗaya ko sha biyu wannan tazarrawa zai kula mata da yara nani yara da ke kula da su to shi sa ga irin yaran da ake ta producing nan almar'atu saliha ta yadda ita mai tarbiyya ce sai ta tsaya take tarbiyyar yaranta saboda sai aka samu mutane manya manya masu albarka da addini da jama'a kowa ke alfahari da su yan uwana masu albarka lallai siffar mace ta gari suna da yawa wannan lokaci ba zai ba mu dama mu ambace su gaba ɗaya ba amma wannan kaɗan ne daga ciki fatan insha Allahu ta'ala wani lokaci dan Allah ba dama an ambaci wasu daga ciki amma shi ma namiji ya sani cewa babban abin da yake taimaka masa ya samu mace ta gari shine shi ma ya zama nagari sannan iya ɗaukan nauyin gidansa duk namijin da ya bari gidansa ya kwace masa to fa wallahi da wahala iya kwato shi me zai sa gidanka ya kwace maka shine ka kasa ɗaukar nauyin iyalinka kada ka yi tsammani baka iya ɗaukar nauyin iyalinka ba matarka da yanka su kasance annisa'u salihat ba za ta yi ba Allah da ya halicci mu cewa yi ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa sai ce me bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd sai ce me wa bima anfaqu min amwalihim abu bi yasa namiji Allah madaukakin sarki ya ɗauka kashe bashi qawama akan mace na farko ganin damar Allah madaukakin sarki da fifitawarsa yana yin abu ba mai tambayarsa sai ya fifita namiji akan mace na biyu sai ce wa bima anfaqu Allah ya ɗaukaka ka ne akan ta saboda abin da kake ciyarwa kake bayarwa kake ɗaukan nauyi min amwalihim daga dukiyoyinsu daga lokacin da ka gaza ba da dukiyarka ka ciyar da 'ya'yanka da matarka ka biya musu kuɗin makaranta ka biya musu kuɗin magani ka biya kuɗin haya kai kaza ka bar wa mace wannan aiki to kasance ka dawo mace ita ce namijin saboda ka ɗauka cewa za ka zama tsayayye a gidanka yadda za ka ba da umarni yadda mai ɗauka gidansa zai ba da umarni ka ce kamar haka za ka yi ƙarya kake wallahi a yi haƙuri in magana ta yi tsauri amma dai baka isa ba saboda haka in kana so ka samu almar'atu saliha ka ba kasance almar'ul me as-salihu assalamu wal muslimi wa azilla shirka wal mushrikin wa damir adaka ada ad-din wansur ibadaka al-muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله